الفاتحين المغرب ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة akwai tambaya to bismillah wanda ya ce assalamu alaikum malam sunana abubakar adamu da barbuki mai jihar kogi akar maka na wucin da ya ta yake ce bayan sallar azhar na kwanta a barci sai na wani mafarki har ta kai da na fitar da mani da ya matsayin azumi to mutum a watan ramadana abubuwan da suke karya azumi yana daga ciki mutum ya yi sha'awa har mani ya fito a jikin shi amma wannan sha'awa mai karya azumi din idan a farke ne ya samu mutum kuma da gangan amma idan mutum a bacci ne ya mafarki mafarki baya karya azumi dan mutum ya yi mafarki ya sadu da ainihin iyalin shi ko ya sadu da mace har ma mani ya fito duk in je a mafarki ne kuma ya farka ya ga gashi na ya yi mafarkin zai wankan janaba amma azumin shi yana nan ba abin da ya shafa azumin shi tambaya ta biyu Aha.
assalamu alaikum malam sunana ahmad umar daga nasarawa kano state tambaya ta yake ce zan iya baiwa wanda ya bani hayar gona zakka bayan na samu amfanin gona To, shi dai gona idan mutum ya ba da hayan gona, ya halatta a mazhabin malikiya a ba da hayan gona, amma kuma bai halatta a biya gona da abin da amfanin da gonar za ta tsirar ba, ko da amfanin gona ko da ma abinci kwata-kwata bai halatta a biya hayan gona ba. Amma hayan gona ya halatta a ba da hayan gona, saboda haka ya baka hayan gona, ka biya shi kuɗin hayan shi, wannan hanyar shi daban. sannan ka samu amfanin gona ya kai nisabin zakka ka cire zakka to shi in yana da cikin ahalin a bashi zakka za ka iya bashi zakka ba abin da ya shafi zakka da hayan da ya baka wannan ya baka hayan gona ka biya shi kuɗin hayan shi wannan wani abu ne daban sannan kuma in zakka ta kama za ka fitar da zakka an ka fitar ai akwai wa'inda Allah ya ce a bawa zakka mutum takwas idan yana ɗaya daga cikin wa'innan mutane takwas da Allah ya ce a bawa zakka idan ka bashi kayi daidai kasancewar shi ya baka hayan gonan ba zai hana ka bashi ainihin zakka ba sai dai a ce ka bashi wannan zakkan a maimakon hayan da ya baka na gona to wannan ne bai ba yawwa alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أهلكم بورقكم فبعثوا أهلكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أبدى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه الله مدوكاكين سركي يشي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم Allah ya ci gaba da bayani akan abin da ya faru a wayannan samari da suka je suka shiga kogo kamar yadda muka faɗa dai sun guje wa ainihin shirka ne sun gudu da aƙidansu saboda wannan fitinannen sarki kar ya fitine su ya sa a kama su a kashe su suka gudu suka shiga cikin kogo da suka shiga kogon suka roƙi Allah Allah ya ba su ainihin Allah ya kawo musu ainihin ramarsa kuma Allah ya ainihin kawo musu raman shi yana da cikin raman da Allah ya musu Allah ya saka musu bacci kuma Allah ya kiyaye su daga dukkan wani sharri sharrin rana sharrin ainihin ƙasa karta cikinsu sharrin wani abu kar ya zo ya fitine su gaba ɗaya Allah ya kiyaye su ya zama suna killacecen guri kiyayayyen guri suka yi bacci shekara ɗari uku da shekara tara ba abin da ya same su rigar jikinsu ma bai komai ba fatan jikinsu bai komai ba yunwa da kishi da komai ba abin da ya same su har suka gama wannan ainihin shekarun Allah ya ce wa kazalika haka nan ba asnahum sai muka tashe su muka farkar da su bayan shekara ɗari uku da tara Allah ya ce sai muka farkar da su liyatasaalu bainahum mun farkar da su saboda su tambayi junan su bainahum tsakanin su su tambayi junan su su ji cewa zaman da suke a cikin kogon nan yau ainihin a adadin kwana nawa ko shekara nawa ko kuma ya adadin yawan ainihin daɗe wanda suke a cikin kogon ƙwada ƙa'ilun minhum suna tashi ɗaya daga cikinsu mai faɗi da cikinsu sai ya ce kam labistun waishin jama'a kam shigan mu kogon nan adadin kamar lokaci nawa muka zauna a cikin kogon nan yau kwanan mu nawa ko awon mu nawa a cikin kogon nan ƙalu sai suka ce eto labisna yawman muna ganin je mun zauna yini guda ne ma'anan yini guda daga safiya zuwa yammaci sun shiga lokacin da suka shiga wannan kogon da safe ne bayan rana ta fito yanzu kuma lokacin da suka tashi yamma ta yi to suna zaton rana ta faɗi sai suka ce labis na yauman ai muna ganin mun zauna yini guda ne ka ji shekara ɗari uku da tara amma gaba ɗaya wannan shekarun Allah musu ɗayin shi ya ɗauke musu duk wani ainihin matsala da yunwa da kishi da duk abin da yake na damuwa gaba ɗaya babu ba san ma sun yi ba kawai sai suka ce ai muna ganin kawai mun zauna yini guda ne aw ba domin ko kuma ma sashin yini ba mu kai ma yini gudan ba wato anan malamai suka ce lokacin da suka ce yini guda ɗin suna zaton rana ta faɗi suna faɗa kuma sai suka ga ashe akwai sauran rana suka ce kai au babu yomi ko kuwa ban ma yi gini gudan ba tunda rana bata faɗi ba kaga ai sun tashi da sauran rana har yanzu sun zauna wani bangare yini ne bai kai cikakken yini din ba qalu rabbukum a'lamu bima labistum sai suka ce dai kai mu bar wannan tattaunawa ubangijin ku shine mafi sani da zaman da kuka yi wannan ba shine damuwa ba dan a lokacin suna tashi sai Allah ya sako musu yunwa yin wannan sai ta dame su gaba ɗaya suka ce to ai yanzu ba tattaunawa za mu yi ba mu yi ƙoƙarin abin da za a ci tukuna ya za a yi fau a su a hadakum ku aika da ɗayan ku mana biyo rikikum da wannan kuɗin naku na azurfa tun da dama sun ɗan tanaki kuɗin su na guduri sun shiga da shi kuɗin ma yana nan ba abin da ya yi sai suka ce ku aika ɗaya daga cikin ku mana akwai wanda ake cewa yamlika wanda dama shi aka malamai suka ce suke aikawa cikin gari ɗin in bukatan abinci ya kama suka ce ku aika ya tamlika ya je ya siyo muku fa wasu adakum biyo riki kuma hazi da wannan kuɗin naku na azurfa ilal madinati zuwa cikin birni fal yanzu ya je ya duba muku ayyuha azka aman abinci mai kyau wanda yake na halal wanda ya halatta musulmi ya ci falyatikum bi rizqin minhu yazo yaje yazo muku da arziki na aini abin da zaku ci minhu daga wannan abinci na halal mai kyau din ku aika yaje ya siyo muku sai suka ainihin bawa shi tamlika wannan kudin nasu na azurfa sannan kuma sai suke cewa wani ya taladdab ya fakkula ya tafi a hankali ya sanda wala yushranna bikum ahadan kar ya nusar da kowa bikum da ku ma'ana in zai shiga garin wajen siyan abincin da wajen shiga garin da wajen siyowa ya dawo duka ya rika yi a hankali ya rika kula ya rika bi a hankali har ya je dawo ba wanda ya ganshi balle har a gane kuna nan gurin
إنهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن إذا أبدا suka ce wannan fa dai a tsakanin su suke muhawaran nan suka ce innahum abin da yasa muka ce bi a hankali ya tafi a hankali ya ɓuya kar ya bari a ganshi innahum saboda fa mutanen garin nan kun san sharrin su in ya zaru alaikum idan suka samu galaba a kanku suka rabanta da ku suka kama ku to fa ƙarshe yarjumukum za su jefe ku ne rajimu shine a yi ta jifan mutum da dutse har sai ya mutu to wayannan mutane in sun kama ku ƙarshe za su jefe ku ne su kashe ku aw yu'idukum fi millatihim ko su mai da ku cikin addinin su ai dama tun farko ma shi sarki da tsayanus da aka kawo su abin da yake musu kenan ko ku gogota wa gunki ko a kashe ku kuma dama dokar da ya kafa kenan duk wanda aka kamo shi ba zai bautan gunki ba a kashe shi kuma a gaban su ma suna gani an kashe manyan su da yawa to amma su sai Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim mun daure zuciyansu mun sa imani a zuciyansu suka tabbata a gaban sarkin iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi suka tsaya a gaban sarkin suka ce mu ba za mu bauta wa kowa ba ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasa saboda haka yanzu wannan gudun hijiran da suka yi shi ne suke gaya wa juna cewa kar ku sake ko kuma shi wanda za a yi ka kar ya sake ya nuna inda kuke saboda innahum cewa su in ya zaru alaikum idan suka samu galaba a kan ku suka kama ku yarjumukum abu na farko za su jefe ku ne su kashe ku au ko kuma yu'idukum fi millatihim su mai da ku cikin addinin su kuma ku zama mushrikai ku bauta wa gunki kaga walan tuflihu izan abada izan yayin nan in kuka koma addinin su kaga walan tuflihu ba za ku rabanta kenan ba abadan har abada kuma kun zamo masu asara kamar yadda su mushrikai suka zama masu asara wannan shine dalilin da yasa aka ce ya buya kar ya je nuna wa kowa inda suke shi ma kuma kar ya je bayyana kanshi to haka nan dai ya tafi da wannan kuɗi ya je ya samu ainihin mai gurasa ya ce yana son ainihin gurasa da lokacin da ya shiga garin sai ga garin ya canza gaba ɗaya duk abin da ya sani a garin har ma yake shakka ya ce anya ban yi batan kai ba kuwa wannan ko garin ne ya tambayi wani ni kam ya garin ne me sunan garin ne ya ce dodos ya ce to gaskiya shine garin watakila batan kai na yi sai wajen mai sai da abincin yana zuwa ya je ya ce yana son gurasa ya ce na nawa sai ba shi kuɗin yana dubawa sai ya ce kai ko garin taune-taune dai ka je ka tauno wani taska ne na dukiyar mutanen da tun da azurfa ne ka san ta azurfa kerallen kuɗi na azurfa ko da a ce an yi canjin kuɗi ainihin darajar azurfar a tana nan ba irin kuɗin mu ne yanzu bane wanda dama takarda ne in an canza ya zama takardan banza shi azurfa ba haka bane yanzu kaman gold da azurfa lokacin da ake yin kuɗi da su in za a yi canjin kuɗin kawai hoton ake canzawa da zanen amma ainihin darajar gold da azurfan yana nan shine sai mai abincin ne yake markai ko dai ka yi tsuntuwa ne ka je garin taune-taune a ina ka samu wannan kuɗin ya ga tuhumar ta yi yawa to ka ga da an ce ya ɓuye kar ya faɗa to amma yanzu shi kanshi musiba ta hau kanshi na cewa ana tuhumar shi da cewa ya je ya tauno wani taska ne tunda alamar jikin shi bai nuna ba ga rigarsa lafiya kalau ga komai jikin shi lafiya kalau to amma a ina ya samu wannan kuɗin ya wannan kuɗin ko ba kuɗin garin nan bane da ake amfani da shi mu ko jiya muka gudu muka bar garin nan saboda fitinar sarkin garin nan ya ce sai mun bauta wa gunki kuma yau din nan muka shiga kogo da safe muka tashi da yamma wannan ai kuɗin garin nan ne aka ce kai baka ga tambarin jikin kuɗin tambari ne na sarki daga yanusu ba daga yanusu ya wajen shekara ɗari uku da rasuwa bayan shi ma sarakuna nawa aka yi sai ya ce to da kai hannun ba shi bane sarki yanzu aka ce ba shi bane ya ce to ai mu shi ne tsoron shi ne yasa to da aka ga abin ya zama haka aka ce a daidai su akai su fada aka kai su fada lokacin sai ainihin wakilan sarki sarki baya na ya fita tuwa maza aka aika sarki ya zo sarki yana zuwa aka yi mar tambayoyi sai aka ji hakika abin haka ne kuma dama ana jin labarin akwai samari da suka fita to shine sai sarki ya haɗa gangami aka tafi har can ainihin kogon aka je aka tabbatar da labarin su aka gansu shi ne Allah yake cewa me wa kazalika ko وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah maɗaukakin sarki ya ce, To, waka zalika, hakanan kamar yadda muka tashe su, suka aiko ɗaya daga cikinsu ya zo ya siya musu abinci da wannan kuɗin azurfan, Allah ya ce, Hakanan a asar na muka nusar da mutane alayhim a kansu, muka nuna wa mutane su suka gansu gashi nan hakika su ɗin ne wanda suka yi bacci a cikin kogo yau shekara ɗari uku da tara kuma gashi nan sun taso sarki da mutanen gari aka yi gangami aka je cikin kogon aka same su aka ga gashi nan su ɗin ne ga tarihin su ga wannan allon da aka rubuta tarihin ga komai da komai aka tabbatar da su ne to me yasa ake haka Allah ya ce li ya'lamu anna wa'dallahi haqqun na farko saboda su san cewa alkawarin Allah na tashin kiyama gaskiya ne don sai aka dace a wannan lokacin shi sarkin wannan zamanin mumini ne musulmi ne ya yi imani da addini annabi isa yana bin addini annabi isa amma akwai falsafawa wanda suka cika ainihin zamanin ana ta tattaunawa akan tashi da yawa suna cewa ba za a yi tashin kiyama ba kawai in mutum ya mutu ya mutu kenan wannan jikin ba zai yiwu ya sake tashi ba wasu ci a ran yana nan amma wannan jikin ba shi za ta za ba sai dai a yi sabon jiki ana ta dai wannan rudin har ma ya kai ga sarkin yana addu'a yana cewa ya Allah ka kawo mana wani hujja wanda yake zai tabbatar mana da cewa akwai tashin kiyama kamar yadda addinin ka ya nuna yana wannan addu'an sai ga wannan abin ya faru to kaga wannan shi zai tabbatar da cewa inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah na tashin kiyama gaskiya ne tunda dama mai kokanton ba za a tashin kiyaman ba ai tunanin shi in an riga an mutu mutum ya riga an binne shi ya zama kaza ya yi kaza ya za a tashe shi bayan wannan shekaru masu yawa to gashi nan an mutu ɗin jikin ma bai zama ƙasa ba tunanin da kake nan ba a ci an sha ba za a mutu to gashi ba a shin ba ba a shan ba kuma ba a mutun ba tunanin da kake nan cewa rigan jikin mutum zai mutu bai mutun ba duk abin da ake tunanin babu Allah ya kiyaye shekara ɗari uku da wani abu kuma gashi Allah ya tasa kaga wannan shi zai nuna ma cewa ashe tashin kiyama gaskiya ne annawa billahi haqqun sannan kuma su ainihin ashabul kazin su ma ainihin saboda su tabbatar da anna wa'adan lahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne na in tansurullah yansurkum duk mutumin da ya tsaya ga Allah ya tsaya ga addinin Allah ya tabbatar da imani ba gudu ba jara baya to Allah zai taimake shi kaga su sun zo ne sun yi tabhiya ko za a kashe su ba za su bar bautan Allah ba sai kuma Allah ya kiyaye su ya tsirar da su ya kai su guri ya ajiye su har wannan ainihin abu ya tabbata a gare su wannan sa'ata la raiba fiha kuma lalle ne san cewa tashin kiyama babu kokanto cikin ta iz yatanazawuna bainahum amrahum yayin da suke ainihin jayayya tsakanin su amrahum na al'amarin wa'annan ainihin ashabul kafi din dan abin da ya faru bayan sarki ya fito a hanyar ruwayan sarki ya rungume su sun karanta ainihin tarihin su da wayewaye da komai sarki ya ce to yanzu abin da za a yi za mu kai ku cikin gari a mutunta ku a ba ku haƙƙin ku duk abin da ya kamata a muku a muku suka ci aran kai rage mu ba ma son wannan mu yadda muka zauna a nan muka ji daɗin nan din nan mun fi son mu tabbata a nan gurin gaba ɗaya shikenan ana nan ma kafin a bar gurin kawai sai suka kwanta suna kwanciya kawai sai suka mutu sai suka yi mutuwa na gaskiya to da suka yi mutuwa na gaskiya aka tabbatar da yanzu kan ba rai gaba ɗaya sun rasu aka tabbatar da yanzu kan ba rai gaba ɗaya sun rasu sai ake tunanin yanzu ya za a yi da wannan gurin shine iz yatanaza'una bainahum amrahum suke jayayyan al'amarin su tsakanin su cewa ya za mu yi da gurin nan ba za dai mu bar su haka ba dan an ce shi sarkin yayi alkawari yace zai sa a yi akwati na gwal a zo duk a saka su a ciki a kawata gurin kawai sai yayi mafarki suna ce masa wannan abubuwan da yin duk ba sa so a bar su a inda suke a yadda Allah ya halice su da ƙasa to suna so kawai a bar su a wannan ƙasa shi kenan sarki sai tabbatar sai aka ce to amma gurin ba za a bar shi haka ba ya za a yi da gurin shine ke jayayya fa kalu sai suka ce ubunu alaihim bunyana wasu suka ce ku gina gini alaihim akan su ginin nan ya kashi biyu suka ce kawai a gina gurin gaba daya duk wanda ya zo gurin sai dai ga ginin an lullube su gaba daya da gini gaba daya wasu suka ce a'a a zo gefen gurin sai a gina masaukin baki a gina manyan gini na masaukin baki wanda duk wanda ya zo ziyarar su zai sauka wannan gurin to wasu kuma sai suka ce a'a a gina gurin ibada a gurin ya zamo masallaci shine wasu suka ce ubunu alayhi bunyana rabbuhum alama bihim suka ce ai gini akan su kawai ai ubangijin su shi yafi sani bihim da su qala allazina galabu ala amrihim amma a wannan jayayyan wanda suka yi rinjaye bisa al'amarin su suka ce lanattakhizanna alaihim masjida suka ce za mu riki masallaci alaihim akan su mana a gefen su a wannan bakin kogon za mu gina masallaci a rike ibada to shine ya tabbata aka gina masallacin ake ibada kuma har yanzu wannan guri yana nan mutane suna zuwa suna gani suna ainihin ziyara na wannan gurin
فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل سيقولون الثالث
شكرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم Allah madaukakin sarki ya ce, sai ya ƙuluna da sannu za ka ji suna faɗin to wannan kuma jayayyan ba irin wancan jayayyan ba ne. Wancan jayayya a wancan zamanin da waƙiya ta faru ne, wannan kuma jayayyar ko kuma wannan ayin fade-faden a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda wannan jayayyar ana jayayya akan adadin su ne kaga ko wanda suka halarci gurin ai ga sunan zahiri sun gansu wancan jayayyan kuma ana jayayya ne akan abu biyu abu na farko akan shekara nawa aka yi abu na biyu kuma akan cewa me za a yi da gurin to wannan kaga duwancan lokacin ne amma wannan na uku a zamanin manzon Allah ne su ainihin Yahudawa da Nasara duk suna da labarin ashabul kafi amma labarin yana nan kala-kala to shine Allah ya ce sai ya kuluna da sanu zaka ji suna cewa salasatun ashabul kafi mutum uku ne rabi'un kalbuhum na hudun su shine karen su kaga mutum uku ne da kare waya kuluna zaka ji kuma a cikin su din suna cewa khamsatun su mutum biyar ne sadisuhum kalbuhum na shidan su shine karan su din rajiman bil gaibi Allah ya ce wannan duk jifa ne a duhu duk jifa ne na gaibi duk magana ne na mutumin da bai san komai akai ba kaga duk abin da aka ce ma gaibi ai la ya alamul gaiba illa Allah duk abin da aka ce gaibi sai abin da wanda Allah ya so ya sanar to Allah ya ce rajiman bil gaibi wannan kawai suna jifa ne a gaibi ko yanzu ma ba ana haka ba in an yi wani abu sai ka ji na ina zaton tunda kuka ga abu kaza kaza din nan to abin nan kaza ne kaga wannan rajiman bil gaibi ne tunda zaton da yake yin ma ai aikin ba za ya tunda ba shi da yakini ba shi da tabbas kawai tunani ne ya gaya mar Allah ya ce rajiman bil gaibi wannan duk suna jifa ne a gaibi wa yaquluna kuma za ka ji suna cewa saba'atun su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum na takwas ɗinsu shi ne karansu ul rabbiya a'lamu bi iddatihim Allah madaukakin sarki ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk za su yi wannan rudin amma ka ce musu rabbiya ubangiji na a'lamu shine mafi sani bi iddatihim da adadin su Allah shi ya san ko su nawa ne ma ya'lamuhum illa qalil Allah madaukakin sarki ya ce ba wanda ya san su illa qalil sai dai ɗan kaɗan daga cikin mutane ma'ana ba wanda ya san su sai ɗan kaɗan daga cikin mutane kaga kenan ya tabbata ashe a cikin mutanen akwai ɗan kaɗan wanda suka san su shine Abdullahi bin Abbas yake cewa ana minal qalil yace ni ina da cikin ɗan kaɗan ɗin da suka san su aka ce haka yace a to ku duba mana biyan da Allah ya faɗa na farko sai ya ƙunu na salasatun rabi'un kalbun wai ya ƙunu na kamsatun sajisun kalbun Allah yake duka rajiman bilgaim suna jifan gaibi ne amma na ukun da ya ce wai ya ƙunu na saba'atun wa saminun kalbun kaga Allah bai ce rajiman bilgaim ba bai aibata wannan maganin bai ce to kaga wannan shine gaskiya kenan shine tabbaci to a wannan Abdullahi bin Abbas ya fassara da cewa su bakwai ne na takwas ɗinsu shine karansu wannan magana na ainihin uku ɗin shine gaskiya shine ingantacce amma dai ala ayi halin ka miƙa lamari zuwa ga Allah shine musamman ma abin da yafi na ai abin da yake ya shafi na ilimi ko ka san abu yanzu haka ko malaman fiqhu idan suka yi bayani akan abu makana na ƙarshe shine wallahu alam saboda duk iliminka wa ma utitu min ilmi illa qalila saboda haka duk abin da aka baku na ilimi ai kaɗan ne ilimi yana ga Allah kawai ka mai da ilimi ga Allah sai ka huta da komai duk lokacin da mutum zai nuna cewa ya san komai to a wannan lokaci Allah zai nuna mar gazawan shi na cewa bai san komai din ba saboda haka Allah ya ce qur rabbi a'lamu bi iddatihim ka ce rabbi ubangiji na a'lamu shine mafi sani bi iddatihim da adadin su ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san su sai ɗan kaɗan wanda suka san su ɗin kaɗan ne a cikin ainihin jama'a fala tumari fihim illa mira'an zahiran Allah madaukakin sarki yace fala tumari fihim kar kai jayayya cikin ashabul kafi illa mira'an zahiran sai dai ainihin jayayya na zahiri abin da ya shafi nassi na alqur'ani duk mutumin da ya zo zai muhawara da kai akan ashabul kafi to karka yadda kai jayayya da shi kai ai kana da tabbaci kana da yaqini na abin da Allah ya saukar na alqur'ani saboda karka yadda ka jayayya da kowa illa mira'an zahiran sai dai jayayya na zahiri abin da ya shafi ainihin nassi wanda kake da yaqinin shi in mutum ya zo zai jayayya sai ka gaya mishi abin da ya zo a nassin qur'ani ai dama Allah cewa nanu naqsu alayka naba'ahum bil haqi mu za mu baka labarin su na gaskiya kaga akwai labarai na rudu da yawa da yake yawo amma wannan na Qur'ani shine labari na nassi na gaskiya wala tastafti fi minhum ahada Allah madaukakin zargi yace wala tastafti kuma karka kare yin fatawa fihim cikin su ashabul kafi minhum daga su yahuda ahadan karka sake fatawa ga kowa karka sake zuwa ka tambi kowa akan labarin ashabul kafi wannan labarin da aka baka na alqur'ani ya ishe ka ka rike wannan na qur'ani shine ingantaccen labari karka tsara tambayan kowa akan ainihin labari na ashabul kafi ولا تقولن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء إني فائل غدا إلا أن يشاء الله الله مدوكتين سركي ولا تقولن لشيء ya rasulallahi karka yadda ka ce wa komai da kake so ka aikata karka yadda ka ce inni fa'ilun zalika gadan ni zan aikata wannan abun gobe illa an yasha Allah sai ka ta'allaka shi da mashi'an Allah duk abin da zaka yi ka ce gobe zan yi abu kaza insha Allah karka yadda ka ce zaka yi abun sai ka hada da ainihin mashi'ar Allah kaga wannan labarin abin da ya faru sun zo sun yi wa manzo Allah tambaya ne kamar yadda suka gaya wa ainihin mushrikan Makka ku je ku tambaye shi abu uku abu uku nan in ya amsa annabi ne idan bai amsa ba to shikenan kawai ba annabi bane menene abu uku ku tambaye shi menene rai ya rai yake hakikanin rai ku tambaye shi akwai wasu samari da suka taɓa fita suka je kogo suka yi kaza ya labarin su yake sannan ku tambaye shi akwai wani mutum wanda ya taba fita yawon duniya sarki ne ya fita jihadi sai da ya karaɗe gabashin duniya mahudan rana ya karaɗe mafaɗan rana gaba ɗaya har ya je inda ya juju ma juju suke ya labarin wannan mutumin yake to da suka zo malamai suka ce manzo Allah ya ba da labarin rai Allah ya ce wa yas'alunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi kaga an gama da shi sai kuma ya ce musu wannan labarin ashabul kafi ku zo gobe zan ba ku labari shi ba wanzu Allah yaqinan dama shi ma yanti kwanil hawa ne in huwa illa wahyun yuha duk abin da kaji ya faɗa wahayi ne Allah yake mar kuma ya riga ya san duk lokacin da aka baka tambaye shi abu to wannan abin da ma shi ba ra'ayin shi yake faɗa ba ya san Allah zai mar wahayi sai ya ce kawai ku yi hakuri gobe ku zo ya san daga yanzu a goben Allah zai wahayi in wahayi ya zo sai ya karɓa ya faɗa to a lokacin a zahiri bai ce insha Allah ba kawai sai wayi ya jinkiri goban ta yi wayi bai zo ba jibi ta yi wayi bai zo ba har yanzu a cikin izgili sai a kira ta har yanzu goban ba ta yi bane har yanzu kaza har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuntata shine sai daga ƙarshe sai Allah ya kawo wahayi inda Allah ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gata kafin a ce mishi kar ka ƙara yin kaza sai ka ce insha Allah saboda kar ya razana sai da aka bashi labarin abin cif gaba daya sai da aka ba aka bashi labarin abin gaba daya aka gama sannan sai aka ce to ya rasulullahi daga yau daga yau duk abin da za ka yi kar ka ƙara cewa za ka yi sai ka ce insha Allah kaga wannan din ai ya riga ya wuce an riga an gama wannan din an riga an karɓo uzurin shi an gama komai daga yanzu kuma sai aka kafa doka cewa daga yanzu kar ka tsara cewa komai sai ka ce insha Allah kuma wannan ainihin rashin cewa insha Allah din ai rahama ne daga gare mu yanzu da manzo Allah a wannan din ma ya ce insha Allah kuma abin ya kasance gobe to a ina za mu samu hukuncin wannan ainihin togon tunda a yanzu a fikihance duk mutumin da ya ce zai yi abu kaza ko rantsuwa ya yi akan zai yi abin inda ya ce insha Allah kuma bai yi abin ba Allah ba zai kama shi ba duk abin da za ka yi inda ya kace insha Allah ko rantsuwa kai wallahi gobe zan yi abu kaza insha Allah sai gobe da gangan ka ki Allah ba zai kama ka ba kuma ba za ka yi kafara rantsuwa ba saboda me saboda ka ce insha Allah to kaga wannan hukuncin in ba haka ba za a yi musan saboda kaga ashe wannan hakan ma rashin faɗan insha Allah rahama ne gare mu shi yasa zaka ji mai shirinya yana cewa ainihin manto manzo Allah ma tunawa ne a wajen mu saboda yana kafa ainihin shari'a ne na abin da manzo Allah ya yi na mantuwa ma idan wannan mantuwa aka faɗakar da shi sai ya zama shari'a nan gaba duk wanda ya manta ga yadda zai kaga yanzu anan rashin faɗan insha Allah sai Allah ya ce la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wannan ba kiɗa ba ga annabi shi kadai ba duk musulmi gaba daya kowaye in dai kana son mafita duk abin da zaka yi karka yadda ka ce zaka yi sai ka ta'allaka shi da insha Allah in ka ce insha Allah in abun bai yi ba za mu ce dama ka ce sai Allah ya so kuma Allah ne bai so ba kaga shi kenan shine yace wa zkur rabbaka idza nasita kuma ka ambaci ubangijinka idza nasita idan ka mance idan mancewa kai kaga wannan shi ma hukunci na biyu wani lokaci mutum zai iya faɗan abin ba wai da gangan ba kawai ya mance ne bai ce insha Allah din ba to duk lokacin da ya tuna ya faɗa yawwa kana tuna musamman ma malamai suka ce in a inda ka faɗi maganar ne kuma mancewa kai baka faɗa ba kana tunawa ka faɗa ko an samu lokacin da lokacin ba mai tsayi bane wannan faɗin zai ma amfani a togon da kai zai hana ka kafara kuma baka yi laifi ba ko da baka yi wannan abin ba wa zukura baka yi zana ce وقل أسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل كشي أسي أن يهديني ربي يا كسنتا ألا أبنجي نازي شريني لأقرب كما في كسنتين رشدا شريا من هذا لقوانا إن قبادها هذا mas'ala na cewa abu kaza zai faru lokaci kaza tun kafin manzon Allah ya faru akan Annabi Yunus Annabi Yunus yana tare da jama'an sa yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi suka karyata suka kibi yayyayyen suka kibi shikenan karshe shi yaqinan ya san dukkan annabawan baya da suka wuce duk annabin da yazo yayi wa'azi in aka kibi aka bijire to Allah yana saukar da azaba sai yace to tun da kun kibi ku saurari azaba nan zuwa lokaci kaza Allah zai saukar muku da azaba shi kuma yaqinan ya san abin zai yi kawai sai lokacin yayi kuma azabar bata zo ba gashi ya biya mu kuma ya san mutanen nan tsagera ne za su zo su mara shi mutunci kawai da yaga lokaci yayi azaba bai zo ba sai ya tattara ya gudu ya ta ashe shi mutanen sun tuba shi yasa Allah kullu yawmin huwa fi sha'anin ne kar ka yadda dan yau ka san kaza gobe ma ka ce dole wannan kaza Allah zai iya canzawa yau din nan ya san cewa mutanen nan tunda an musu wa'azi sun kibi sun ki karba sun karyata annabin Allah to wayannan mutanen fa kenan azaba za a musu to yanzu ka sani ka san an jima ne kafin an jima sun tuba kuma dama sharadin azaban ayin ba su tuba bane tunda sun tuba shikenan Allah kuma sai ya dauki azaban kuma Allah mai cewar sun tuba su ba su giya mar ba kuma dama sharadin tuban wani ba sai an gawa wani ba sai ga lokaci yayi azaban nan bata zo ba mutanen nan kuma ya san za su mara shi mutunci sai ya gudu yana guduwa sai ya je samu jirgin ruwa kawai sai haura yana haurawa jirgin ruwa an je tsakiyar kogi kawai jirgi ya fara tangal tangal jirgi zai kife mutanen jirgi su kuma na wannan zamanin sun san in jirgin nan ya fara haka akwai wani wanda ya saba wa mai gidan shi ne wanda wannan ne ya sa jirgin ne yake haka amma waye a cikin jama'an nan shikenan aka taru jama'a dan Allah dan annabi ayi bayani inda wani wanda ya saba mai gidan shi ya gudo annabi Yunus ya ce ni ne aka ce akramakallahu kai kuma ya za a ce haka ya ce ni ne sai suka ce yanzu abin da za a yi ƙuri'a za a yi shikenan sai aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a na farko ya fada ta annabi Yunusa kuma dama duk wanda yayi wannan abin in an tabbatar in ya shi ne a dauke shi a jefa shi a ruwa dan ba jefa shi ba duk za ku hallaka shikenan sai abu aka yi ƙuri'a na farko ya fada kan shi aka yi na biyu ya fada kan shi aka yi na uku ya fada kan shi ya za a yi dole aka ciccibe shi aka jefa shi a ruwa ana jefa shi a ruwa wani kifi ya bude baki yana ta ainihin kokon Allah ya kamar abinci kif kawai sai fada shi kenan kifi sai rufe shi kenan annabi Yunusa kuwa yana fadawa cikin kifin nan sai ya fara tasbih ka san annabin Allah sai ya fara tasbih yana talibi yana addu'a yana addu'a yana addu'a yana addu'a kawai kifin nan ina abin ya gagara yayyen kifin nan Yunusa ya zama abinci ya gagara dole ya je ya kifar da shi a wani waje shi ne Allah yake cewa falaula eh falaula annahu kana minal musabbihina dalla bisa fi batnihi ila yawmi yub'asuna eh fanabazna bil ara'i wa huwa saqim to kaga shi ma annabi Yunusa wannan rashin ainihin shugon shi ya janyo wa'annan abubuwan gaba daya saboda haka anan Allah yake cewa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kar ka yarda ka ce wani abu zan aikata abu gobe illa an yasha Allah sai ka ta'allaka shi da mashi'ar Allah ka ce insha Allah wa zikur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka idan ka mance ma'ana ka mance da fadin insha Allah din duk lokacin da ka tuna ka ce insha Allah wa qul asa an yahdiyani rabbi ka ce ya kusanta ubangiji na ya shirye ni li aqraba min hadha rashada da mafi kusanci daga wannan din rashadan wajen shirya wala bisu ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا الله مدوكاكين سركي يتشي ولبثوا wayannan ashabul kafi sun zauna fi kafihim a cikin wannan kogon nasu salasa mi'atin sinina sun zauna shekara ɗari uku shekara ɗari uku nan shekarun shamsiya kenan shekaru na januware wazzadu tis'a kuma sun ƙara shekara tara idan ka juya shi da shekarun kamariya kaga ko a yanzu shekaru na shamsiya wanda ake lissafi da ranar da shi kamar na januware february din nan ai kaga kwana ɗari uku da sittin da biyar ne amma idan ka koma shekarun kamariya shekarun da ake na ganin wata kwana ɗari uku da hamsin da biyar ne wani lokaci ɗari uku da hamsin da hudu wani lokaci ɗari uku da hamsin da biyar saboda watannin da suke nosan ko wannan watan da ya wuce ba kwana ashirin da tara ya tsaya ba to a shekara ana samun watanni wayanda suke yin nosan shi kuma a shekaru na shamsiya a shekara ɗin da yin nosan ɗin ai guda ɗaya ne wata rai ishirin da takwas wata rai ishirin da tara amma za ka samu akwai masu talatin da ɗaya akwai ko masu talatin in ka haɗa a shekara yana ba da kwana ɗari uku da sittin da biyar to wannan kwana goma goma goma ɗin idan ka haɗa na shekara talatin da uku shi yake fitar da shekara guda kaga idan aka yi shekara ɗari yana fitar da shekara uku kenan shekara ɗari a shamsiya a kamariya sai ka samu shekara ɗari da shekara uku ne kaga tun da sun zauna shekara ɗari uku a shamsiya kaga a kamariya kenan shekara ɗari uku da shekara tara shine wala bisufi kabin salasin yatin sinina wazdadu tis'a sai suka dada shekara tara idan ka ta'allaka shi da shekaru na ainihin kamariya to wannan dai a takaice shine zaman da ainihin ashabul kafi suka yi a cikin kogon su lokaci yayi zamu tsaya na alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu lafiyar zaman lafiyar kwanciyar hankali Allah ka shirye mu shirya na addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh